أعمالنا له من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata 29 da watan biyu watan safar hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1446 wanda ya dace da biyu da watan tara watan Septamba, milariya 2024 idan tarihi ya inganta. Kamar yadda aka saba a kowace rana ta litinin a daidai wannan lokacin muna gabatar da karatun adda'u dawa. Kuka ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi wallafa al'imam ibn al-qayyim al-jauziya alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na alfurqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan ƙasaitaccen birnin gari na tawa a cikin wannan ƙasa ta Nijar wanda wannan shi da darasi na hamsin a jerin darussanmu na mako ai hamsin da ɗaya da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala darasi na hamsin da ɗai a jerin darussan mako da muke gabatarwa kowace ranar litinin a satin da ya gabata mun kwana al-ma'siyatu sababu hawanil abdi ala rabbihi ko cewa saban Allah yana sanya ubangiji ya rena ya walakantar da bawa ya kuma mutun ya kaskanta idan Allah subhanahu wataala wanda mun yi da wannan fakarar ai ko zamu tashi wa minha ta sha biyar kenan ko bala ce wa minha na daga cikin mummunan tasirin saban Allah da yake wa mutum ko al'umma baki daya أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه cewa bawa ba zai gushe ba yana aikata saban Allah yana aiwatar da zunubi har yaga yana rena wannan abu yana dokar abun ba laifi bane idan mutun ya auri saban Allah yana aiwatarwa yau da gobe ya zai masa ciki riga da wando to a kwana a tashi yake ganin wannan abun ba kamar ba laifi bane ويصغر في قلبه sannan kuma ya ɗauki abun a ƙaramin abu a idanunsa yana kallonsa ƙaramin abu yanzu duk mazinaci da yake zina da zina ta zai masa jiki ta zai masa ɗabi'a to gani yake kamar ba wani abu bane kawai holewa ce morewa ce haka ka ɗan giya haka mai cin dukiyar riba haka mai kaza haka mai kaza haka mai kaza duk mai wani nau'i na saɓon Allah in har abun ya yawaita a kansa sai ya dinga rena wannan sabon yana ganin sa ba komi ba sai ya dinga doka sa a matsayin kankanuwan kankanan abu mal ce wa zalika alamatul halaki yin haka ko faruwar haka wa mutum yana ganin laihi ba laihi bane karamin abu ne to alamar ta mutum ya tabe jama'a mun fahimta daga lokacin da mutum yake ganin sabon Allah da yake yi ba wani abu bane ai dan ai kaza ne nake yi ai ba ai wani ma suna yin wanda suka yi wannan to malam ka tabbatar da wannan mutum ya halaka inji al-imam ibn al-qayyim al-jawziya tace fa inna dhanba dalili saboda shi zunubi kullama saghura fi ayni al-abd azuma inda Allah a duk lokacin da bawa ya doke shi da karamin abu ka doke kana ganin sa kankanwa a idanka to a lokacin kuma yake girma a wajen Allah subhanahu wataala idan ka ɗauki zunubi a matsayin ƙaramin laifi ƙaramin al'amari kana ganin shi ba wani abu ba a idan ka kai gunka ba komi ba ne to a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wani abu ne wa ta sabu na huwa hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna tsammanin kuna ganin shi ba wani abu kun rena sa amma wajen Allah subhanahu wa ta'ala al'amari ne mai girman gaske. Ma ce wa qad zakara al-Bukhari fi sahihihi Ali bin Mas'ud qala Al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafin sa Sahihul Bukhari daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda qala yake cewa innal mu'mina tabbas lalle mumuni mutun dake da imani a zuciyarsa yara dhunubahu ka annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alayhi mai imani yana ganin zunubinsa laifin da yake aiwatarwa kamar yana ƙarƙashin wani mulmulelen ƙatoton dutse ne yana jin tsoron ya faɗo masa a kullum mai imani ganin yake fa yana iya yin cikin abin da yake na sabon Allah kuma aikin da duk ya aiwatar ya zama to haba'an haba'an mansura kuma cikaratin yana ganin laifinsa mai girma ne kamar yana ƙarƙashin wani dutse ne da yake ɗangalniya. Kun fahimta? A ce kana ƙarƙashin wani dutse yana ɗangalniya. Misali, sai a ce kai da kake cikin ɗaki, dalkin gidan yana rawa, duk ya tsage katkote yana rawa. Kaga, za ka ji tsoron mi, ya faɗo maka haka ne? To haka mai imani yake rayuwa, in yana yin zunubin, sau da shi yin zunubi ɗabi'a ce ta ɗan annabi Adam dole sai ka sami Allah. Allah ya halicci mutum dole sai ya yi sabo. Ɗabi'a ta ɗan annabi Adam ne, abinda ba a bukata shi ne al'isra'afil filmasiya, dogewa ka dage ka ta yi naci cikin sabon Allah, kana gano ka laihi to ka toma Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ka ce kai ba ka sabo, to har yanzu mace ba ta haifa ɗan da zai ce ba zai sabo ba a duniya banda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sabihi wa sallam. ta ce wa innal fajira amma mutum fajiri dan duniya sa kayanka mota shirmamme yara zunubahu ka zubabin waqa ala anfihi gani yake kamar zulubin da yake aiwatarwa kamar kuda ne ya zauna ya hau hancinsa a karan hancinsa shi fajiri mutumin banza in yana saban Allah sai ga abin da yake ba waya bane kamar misali kace kuje ne ya hau hancin mutum faƙala bihi haka za fatara sai masa haka sai busa haka sai kujan ya tashi ko haka yake ganin shi ba wani abu bane kasan wanda misali wanda yake ganin dutsi zai fado masa ba dai bane da wanda yake ganin kawai kuje ne ai ba wani abu bane ko to kaga bambancin mai imani da da kafiri ashe mu lura fa'idar anan jama'a shi da daga lokacin da kaga cewa kana saban Allah kuma kana tunanin ba wani abu ne to zunubi ya tattaru akan kai ne kuma ka kama hanyar lalacewa Allah ya rufa muna asiri sai ma ya ce wa minha tana ta nauke nan ta sha shida wa minha na daga cikin tasirin zunubai akan al'umma da kuma mutum karan kansa anna ghayrahu minan nasi wad-dawabi ya'udu alayhi shu'umu dhanbihi cewa waninsa daga cikin mutane da dabbobi shu'umcin abin da yake aiwatarwa na zunubi yana dawowa a kansa da su baki daya ma'ana saban Allahn da mutum yake yi baya tsayawa a karan kansa da abun zai tsaya wa wanda ya aiwatar ne to da da dama to abun yana ta'addi ya wuce shi wanda ya aikata zuwa da wanda shi ma bai san an yi ba zuwa ga dabbobi har dabba tana shafa saban Allah yana na mutum guda yana jayo Allah ya azabtar da hada dabba ba mutane ba malike cewa fa yahtariqu huwa wa ghayruhu sai shi ya kuna ya halaka da shi da waninsa bi shu'umi dhunubi wa dhulm saboda sha'umci na laifin da ya aiwatar da kuma zalunci da ketar iyaka qala abu hurairah abu hurairah Allah ya kara masa yarda sahabin annabi Muhammad yake cewa innal hubara latamuta fi wakriha min zulmi zalimi al hubara wani tsuntsu ne da yake zama a cikin duwatsu wannan tsuntsun yana kusan kai kaza girma da Hausa na ta neman sunan hubara da Hausa amma dai tsuntsu ne kusan yana da girma tsuntsu ne amma zai kusa kai kaza girma shine al hubara yana zama a cikin duwatsu yake rayuwa a cikin duwatsu yake rayuwa to yace innal hubara la tamutu fi wakriha wannan tsuntsun alhubara yana mutuwa a cikin gidanta a cikin gidansa min zulmi min zulmi azzalimi saboda zalincin azzalimi ma'ana zalincin azzalimi ketar iyakar azzalimi yake jayo hukumar ta huce kansa ta je zuwa ga tsuntsun da yake rayuwa cikin duwatsu shi kansa abin yana shahuwa shi yasa Allah ya ja hankalin masu imani yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa sai wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqina ku tsoraci fitinar da in ka jayo ta to ba ta tsayawa kanka wanda ma bai yi abun ba to tana sabunsa Allah ya kare ku bala ce wa qala mujahid imam mujahid malamin tafsiri ne yake cewa tabi'i ne innal bahaima tal'anu usata bani adama idashtaddat as-san as-sanatu yace kaga al-bahaib dabbobi rago akuya tinkiya gunsuru sa saniya raƙumi da sauran dabbobi baki daya tal'anu usata bani bani adama tana tsinewa masu sabo daga cikin banu adam cikin ɗiyan mutane dabba ma dabbar da Allah ya tabata da hankali Allah ya fifita ka a kai a kanta idan mutum ya cika saban Allah dabba tana tsire masa albarka kamar da idan mutum ya rike hanyar Allah dabba tana masa addu'a ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa malamin da yake karantar da mutane alkhairi yake aiki da karatunsa tastaghfiru lahu tastaghfiru lahu man fis samawati wal ard abinda ke cikin sama da abinda ke cikin ƙasa suna masa istighfari suna masa addu'a suna neman masa gafarar Allah sai ta hatta al-hitan fi jawil bahr hatta kifin da ke cikin ruwa yana wa malami addu'a ko kuma karatun kaga duk abin in ka zamanto mai sabon Allah to duk ma ki zai tsina maka albarka kifin da kawai bai wuce ba a kamo sa a gasa a sayar maka ci sai ya zama to yana tsine maka dalilin saban Allah da kake yi kaga ai asara ta kai asara ina batar mun fahimta Allah ka tsare mu daga yin sabo ma zahara minha wa ma batala yace idza ishtaddat as-sanatu idan idan fari yayi tsanani ko za fari ko dalaman ka san fari sai dalaman bai ta su bai sha su da kyau ba idan fari ya ya tsananta shine janyewar ruwa bayan Allah ya ci maka ta tashi kuma sai a a jaye su shi ake cewa fari ƙasa ta bushe abincin kuma ya lalace bai kai ba gashi an dalamun zai kai kuma ya lalace ya ce wa umsikal matar kuma in Allah ya rike ruwa wata kul sai ke tana cewa hadha bi shu'mil ma'siyati ibn adam wannan fa dalilin sabo da shu'umcin zalunci biyan annabi adam ne shi yasa Allah ya hana mana wannan ana ka cikin isra'iliyat cewa annabi sulaiman wata rana ya fita zuwa Isra'iliyati ne ba, ya fita zuwa roƙon ruwa, shi da al'ummarsa aljanu da mutane da wace ce, yana dawowa sai ya ga tururuwa ta dittabanta tana roƙon Allah, sai ce ku koma gida an karɓa muku. Daga sabon Allah ya ji su a su su shiga cikin tashin hankali, ina fatar mu fahimta. Daga sabon Allah ke jayo Allah ya hana ruwa, Allah ya kawo fari, Allah ya ka lalace wa maka, Allah ya kawo tsananci ɗan cikin al'umma. Wallahi ku shi da kyau jama'a. Zan ɗan buga misali, wala Allah masu hankali su gane. Kwanan nan a garin da muna fama da kame-kame na motoci da da motuna ko? Jama'a wai ko kun fahimci al'amarin ni iya abin da tunanina da hankalina ya bani, shi da mun tsoka da Allah ne sai Allah yake mana ƙuba ta wannan hanyar. muddin aka taba Allah Allah bai taba barin al'umma ta zauna lahiya in ka tabo Allah kai da kwanciyar hankali wallahi kun yi bayi bayi har abada kun ba kai ba zaman lafiya ina ba da mu fahimta akwai abin da muka wa Allah to sai Allah ya tarrabe mu da aka a gallaza mu da kuma kai ba inda zaka kai kara ba wanda zaka kai ma kara ko ba ga wani wannan mun karanta a baya ukuba ce fa Allah yake yi to ba su hankali ke gane karatun Allah ya rufa mana asiri mala ce wa qala ikramatu ikram imam ikma yake cewa dawabul ard dabbobin da ke rayuwa a saman ƙasa wa hawam wa hawamuha da kuma ƙwarinta hawam ai hawashiha ƙwarinta hatta al khanafisu hadda kungurguma kusan kungurma ko abran kasan kungurma kusan ungurwa kusan ungurwa aiko ita shahid hatta al-khawafisu hadda ungurguma wal aqarib da kunammu yaquluna suna cewa muni'inal qataru bi dhunubi bani adam Allah ya hana saukar ruwan sama saboda zanuban ɗiyan annabi adam bayanta imamu ikrama yake cewa dabbobin da suke rayuwa a ƙasa da ƙwarin da suke saman ƙasan da cikinta ya ce kai hadda ƙungurgu ma dai kaga dai kashi take tattaruwa take ja ko to saboda ƙarshen ƙasƙanci dai kashi ta take mu'amala da kashi ko to hadda ƙungurun kuma da da da kunan mu suna cewa Allah ya hana sabkar ruwan sama ne saboda saban Allah ɗiyan annabi Adam. Mutane ke sabo sai abin ya shafi, su yana su, su suna sabon Allah ne? Su ba su da takalifi, ba da sabon Allah da suke yi. Mu ke yin sabon Allah sai mu tayo kuma abin ya shafi, su fahimci karatun? Sai su masu wahala, shi salim ya cewa, laulal bahai walama amtarat ba tun da dabbobi ba, wallahi akwai lokacin da ruwan sama sai Allah ya tsira su kan ba za su sauka ba. Mala yake cewa, fala ya fihi ya ƙabu zambihi, uƙubarsa, uƙubar zunubinsa ba za ta tsaya a kansa, ba za ta wadatu a kansa ba, hatta tal'anuhu man la zamba lahu, har a wayi gari abin da baya da laifi yana zaginsa. Abin bai tsaya ba a ce kan cewa gashi laifinsa ne na sabo, to wanda ma bai yin laifin, bai yi laifin ba yana cire masa albarka. da kaga ai akwai muni a ce a ce a ce ragon gidanka yana tsine maka kifin da zaka ce yana tsine maka eh farar da za a soya maka shi tana tsine maka dalilin sa kaga ai abun abun yayi muni ko to amma wallahi masu hankali ke daman shi kullun wa'azin Allah wa ma ya'qilu wa ma tadhakkaru illa ulul albab ne masu hankali ke gane karatun malaci wa minha ta nau kenan ta sha bakwai ai kun fahimci wancan kadiyar ko cewa saban Allah iyan annabi Adam yana jayo abin ya shafi dabbar mako su ma su wahala ba ma su ba ba ma mutane ba abin yana wuce mutane na kai da dabbobi su ba suna wahala kuma ai haka ta ta faruwa ko ta ma sha faruwa tari in shirka ta yawa zina ta yawa aka kizai da zakka ake tauye ma'auni sai Allah ta jarraba mutane da musibu kala kala malatu wa minha na daga cikin tasirin mummunan tasirin sabon Allah annal ma'siyata turithu dhulla wala bud cewa sabon Allah yana gadar da kaskanci sabon Allah yana gadar wa mutum kaskanci ma'ana yana tabbata alamun kaskanci da tozata suna fitowa fili ga mutum wanda yake sabon Allah ko da ko yana yin abun aboye ba wanda ya sani in har zai samu Allah to sai Allah ya kaskantar da shi a rayuwa sai ka wanda ya kamata ya girmamar da shi kamar ne misali a satin da gabata sai ka tar da mutum daidai a ma'aikata amma a abun nan kinsa mai garin sa yaran masa ya rena sa ba yadda ya iya yake masa da'a saboda mai gida ne amma shi ya san abin da yake baya kyautawa kuma sabon Allah yake yi naka bai da wata kima da daraja da mutunci a wajensa haka yake kallon sa mai saman ruwa hakan ya sha faruwa da dama ya ku fasalu tarih ku je ku tambaye tarihi a baku to mala ce yin sabon Allah yana kawo mutum kaskanci a rayuwa ni da mutum yake da girma kake ganin sa da karatu da kuɗi da mulki in har zai sabi Allah ko to wallahi zai zama to cikin kaskanci na rayuwa amma bari ku ji sai mala ce fa innal izza kullal izzi fi ta'atillahi ta'ala domin buwaya ta ɗaukaka abinda ake cewa dukkanin buwayar tana cikin wa Allah ɗaya idan kana son ka gagari al'umma ka gagari kowa a ce wane ya gagara a yi abarka to ka zamanto mai ɗa'a wa Allah shi bawan Allah nagartacce ba yadda aka yi samun sai ake yi wallahi sai dai a yi a yi a bari a ƙale sa a wuce wurin kawai hukumata ba yadda za a yi sau da wayan kuruna ne wa yamkuru Allah wallahu khairul makiri sai an kullan kuma sai Allah ya mai musu da kayi su masu kullin da su akwai mutanen da fa Allah bai yarda a taba su saboda aikin aiki ibada suke wa Allah subhanahu wataala saboda da'a wa Allah da suke ma Allah Allah bai yarda ka tozar ka ci musu mutunci wallahi ko ka nifaci hakan sai Allah ya kunyatar da akwai bayin Allah da duk yadda ka so ka ci musu mutunci ka tozarta su cikin al'umma wallahi Allah ba zai baka dama ba sai dai kai ka tozarta saboda sun kiyaye Allah dama ihfadillah yahfazuka ka kiyaye dokar Allah sai Allah ya kiyaye ka wannan hadisi akwai karatu mai dimbin yawa a cikin sa in ka kiyaye dokokin Allah Allah yana kare maka mutuncinka da kwarjininka da duk wani al'amari naka na rayuwa to Allah ya kare mu mutuncin mu da rayuwar mu baki daya amma idan muna son haka ta wanzu sai mun zamanto masu da'a wa Allah domin ana samun ɗaukaka ne da izza da buwaya a cikin mi a cikin yi wa Allah da'a mala ce qala ta'ala Allah yana cewa man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ay fa yatlubuha bi ta'ati Allah fa innahu la yajiduha illa fi ta'ati Allah Allah ce duk wanda yake neman yake buƙatar buwaya ka gagara ayi ayi a barka ta kowane ɓangare kasuwanci karatu mulki da wacece Allah ce to fa inna Allah ce fa inna falillahi al-izzatu jami'a buwaya tana wajen Allah kama ma'ana ka neme ta a wajen ta hanyar wa Allah da'a yanzu bari ma ku misali ɗaya daga cikin sarakuna suka yi jagorancin duniya Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda sahabin annabi ne ko kuma shi ne khalifa na biyu ya tsayar da adalci kuma mutum ne mai da'a wa Allah sai ta kai duk duniya ana jin tsoron Umar dan Khattab duk duniya daula guda biyu duk duniya ta gagari kowa har annabi ya bar suna kafirci amma shi ya kawo ƙarshen su Faris da Rum shi ya kawo ƙarshen daula Farisiya da kuma daula Rumiya shi ya dosa su har aka turo dan aike wata ran an aiko dan aike daga ƙasar Faris ya zo wajen Umar dan Khattab garin Madina ya zo gidan Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yarda. Da shiga Madina ya ce yana son gidan shi. Aka jasa aka zo da shi gidan sai ga gidan Umar da gidan Laka. Sai ce kai. Ya za ga gidan shugaba mutumin da sunansa ya rada ko ina kuma gidan shi a haka. A abin ya bashi mamaki. Aka sallama ɗansa ya fito ba Umar ɗan Khattab yana ina ce to dira masallaci aka je masallaci babu shi. to yace in babu shi a masallaci ku diba ita ne fi kowane girma a Madina yana can kwance yana can yana hutawa wannan ba yahudan yazo ya iske Umar dan Khattab shi kadai shugaba na duk duniyar musulmi gaba daya gashi kwance babu masu gaci yace kaf yace adilta fa hafista ka yi adalci sai Allah ya kiyaye ka adalcin da kai sai Allah ya kiyaye ka baka jin tsoron komi a rayuwa zaka duk mai son ya bawaya a duniya to ka zama jin tsoron Allah dan kuma kana son ka hito ka faɗi warwas kuma da mutun ya faɗi warwas yadda ka san fiye wata su fi komai arfa a sannan ko to ka armi saban Allah subhanahu shine zaka ledar fiye wata kusan da 20 ba da 25 malan zai da 25 fa ka faɗi warwas kenan to ka aure saban Allah wallahi duk mai ganin kima ka sai ya ganin kimar ka malam ku lura bayan ƙasar nan garin akwai mutanen da a baya mutane ne masu kima da daraja a idan mutane amma dalilin sabon Allah yau an ya zaman to dan ciki yana ga musu magana ko kuma cikin ratin ka'ida ce sunna ce ta Allah ta rayuwa man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a duk mai son ya gagara ya buwaya to ya nemi izzar da dauka wajen yi wa Allah subhanahu wataala da'a fa innahu la yajiduha illa fi ata'ati Allah domin ba a samun kowa ya ɗauka sai cikin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a. Wa kane min du'a ba da salafi ya kasance daga cikin abin da wasu daga cikin magabata suke roƙon Allah da shi. Ɗaya daga cikin magabata na kirki yana roƙon Allah yana cewa, Allahumma izzani bi ta'atika, ya Allah ka sa na buwaye ta hanyar maka ɗa'a, ka buwa yadda yi cikin al'umma ta hanyar yi maka ɗa'a, ka sa zamantowa ta gagararre dalilin yi ma ɗa'a ne. wala tudhillini bi ma'siyatika wala tudhillani bi ma'siyatika ya Allah karka tozarta ni karka kaskantar da ni dalilin sabonka wa qala hasan al-basri al-imam hasan al-basri yake cewa innahum wa in taqat bihim al-bighalu wa hamlatat bihim al-barazinu inna dhulla al-ma'siyati la tufariq la tufariq qulubahum yace innahum ad-damir ya'udu ila ahli al-ma'asi kaga masu yin sabon Allah ya ce wa in taqtaqat bihim albighal ko da ko a ce alfadarai musa alfadari ko albighal jamul baghal albighal su ne alfadari shi yafi jaki amma bai kai bai kai doki ba shine al-bighal to koda ko dawaki suna suna kuka saboda gudu da suke yi da su kasa wancan lokacin babban kayan kawa da mutane su ne ababen nan guda uku da Allah ya ambata alkhaila wal hamira wal bighala litarkabuha wa zina abinda ake ado da su su ne wancan lokacin takifa da hawa kowa bake da takifa kai idakin wallahi da hawa kowa bake da takifa daga san an yi lokacin da kasiya ko kuma okirin ko kuma wace bai suna wancan mutum guda da kai an yi wani moto can baya wanda an yi kabu-kabu da shi mai raga bakakin mai raga an yi wani big hat ya maha kenan ko ba gidan kowa ba ke da shi an yi lokacin da fa duttawa duttawa gida uku ke da tere wallahi duttawa duttawa nan tawa tarihi ya karantar da mu da jira sun faɗa mana an yi lokacin da duttawa gida uku nake da tere daga lokacin tawa fa in ka zo kale ka zo bakin dashi in ka zo ne kale ka zo bakin dashi kana zuwa masallaci wancan na na na kurfawa ka zo bakin shi ma nan bakin karshen gari ne a karshen gari ce bakin kura da ka STM wannan bayan ta duka daji ne haka duk daji ce to lokacin duka tawo gida nawa duka gida uku nake da tele so yanzu fa an wuce tele ma yanzu kawai sai ai kallo a net kawai a net ake kallo duniya ta ci gaba kamar da wancan zamanin abin alfarin su alfadari da jakkai da dawaki to ce ko da ko dawakai suna gudu da su suna kuka na gudu wa hamlatat bihim albarazil kuma dawaki suna tahiya ta kasaita da su cikin ado da kasaita inna zulla inna zulla almasiyati la tufariq la tufariq qulubuhum malace eh kaskancin sabon Allah baya rabuwa da zukatansu kun ba karatun kamar ko da duk da kake gani mutum yana cikin manyar mota manyar riga manyan biro babban biro in har yana sabon Allah to zaka san shi da budurwar zuciya ai ko san budurwar zuciya ko budurwar zuciya ta kai kawai mutum yana soyayya da kaunar matarsa in ba lalacewa jama'a ai ka san wannan na da bazurin zuciya ko kuma a kawo maka yariya kanan ka ya turo iya gidansa ka gyara ta kanan ka ya turo yariya gidanka karatu ka gyara ta ai ka san wannan sai mai budurwar zuciya Allah wadaran na ka ya lalace Allah ya rufa mana asiri to shi duk da mutum ya girmama yake cikin kaya na alfarma in har yana saban Allah to zuciyarsa ba ta rabuwa da kaskanci za ga shi mutum ne mai budurwa budurwar zuciya yanzu bari ba ku misali amma duk da duk da sutur ta musulmi na da asiri eh wallahi da za ku dinga fira da mutane da da da da asayan shashar na jami'an nan su dinga ba ku labari manyan mutane za su dinga kira kaga an kira an kira musan jami'a a ce ya bar wanci ta wuce to ku kun ba ba diyarsa ba ba kaunar uwarsa ba bai da wata alaka ta dangantaka jini ba da wanda ko ba ka bane ana yi da gasken da gasken gasken ake yi in ka bincika wai kawai kawai kashe su kusa barci ba karuwa fa yanzu dokar an barci ba karuwa sai da ce mai zaman kanta mu kiyaye ka'ida da doka mai zaman kanta Allah ya rufa asiri mala yake cewa to la tufariq la tufariq qulubuhum kaskancin sabon Allah kaskancin da sabon Allah yake jayi wato bai rabuwar zukatansu aballahu illa an yudhilla man asahu Allah ya ki sai face sai ya kaskantar da duk wanda ke saban sa wa qala abdullah ibn mubarak abdullah ibn mubarak yake cewa wannan abiyatin ya kamata kowa ya haddace su yace ra'aytu dhunuba tumitu alqulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku adh-dhurubi hayatu alqulub wa khayru li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk wa ahbaru su'in ko wa ahbaru sau'in wa ruhbana wa ruhbanuha yace ra'aytu dhunuba tumitu alquluba yace naga zukata e tumitu alqulub naga naga naga zunubai tana kashe zuciya yawan zunubi tumitu alqulub ra'aytu dhunuba tumitu alqulub yace naga zunubi yana kashe zuciya yana sa zuciyar mutum ta mutu ya ce wa ƙad yurisu zulla idmanuwa dogewa da nutsa a cikin sabon Allah yana gadar da kaskanci ba ka da shi malam zaidu to ku kun an bar ku ai malam ka da shi eh ni ma ina da shi ai malam wanda ka da shi ba ka da shi to yake da ma ka rika yace ra'aytu dhunuba tumitul qulub naga zunubai suna kashe zuciyar mutum wa qad yurisu dhulla idmanu sannan kuma dogewa cikin sabon Allah yana yana gare da kaskanci sai ce wa tarku dhunubi hayatul qulub barin sabon Allah na sa zuciya ta rayu yace wa khairul li nafsika isyanuha alkhairi ga rayuwarka shine ka rabu da sabon Allah ka saba mata akan yin sabon sai ce wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa jama'a ko wanda ya bata addini banda sarakuna akwai duk wanda ya lalata duniyar nan banda sarakuna sai ce wa ahbaru sau'in wa ruhbani hada malaman banza malaman malaman kogi da kuma watan masu ibada babu ilimi masu kirkire ai ba wanda ya lalata duniyar gaba daya wanda su ne gimshikin guda uku na duniyar masu mulki da masu da malamai da masu kuɗi su ne gimshikin al'umma gaba daya in suka lalace duka al'umma ta lalace na farko sarakuna na biyu malamai to yace ba wanda ya lalata addini sai sai jagorori masu mulki da kuma miyagun malamai an sani an ki sani kuma da an sani an ki sani Allah ya da su ka sani kuma ka san abun ba kyau kuma amma kana yi sai ce wa ruhbani adama su yawan ibada su ba karatu sai ta kirkire-kirkiren ababe ana rikewa mala ce wa minha ayo karatu da yawa za mu zo bayan Allah ya da eh wa minha ake tayi ko wa minha da daga ciki kusa malama wanda ce ana tsayawa dogon bayani ce to in Allah ya da an raki za a takaita mala ce wa minha sai na 20 mu tsaya insha Allah wa minha nan nawa kenan 18 anna al ma'asi tufsidu al aql sabon Allah yana lalata hankali yana sa mutun ya to ruwa bi haka haka ya ce fa'innan lil'aƙali nurun saboda shi hankali yana da haske wal ma'asir tutfi nural aƙali shi kuma saɓan Allah yana kashe hasken hankali kamar fitila shi hankali kamar danjoji da cikin fitila kun fahimta in an kunna yake yi tana haskakawa to idan kuma wa'annan amfulikan suka mutu fa sai wata ta mutu to me yake kawo kutar amful ta mutu mas da wani su mas aka aisha saba Allah masu ne ko? eh saba Allah masu ne kun bai arziki kuma shiga lokacin da waya ta yi mas to abu yana iya mutuwa sai ya sun yi zawa haka lokacin da mutum ya yi abin da aina mun miya mas a haɗa abin da bai kamata haɗa ba sai su haɗu ko sai su ba da wani abu ba daidai ba to haka sabon Allah yana kashe hasken hasken hankali sai ce wala budda ba makawa ku haka tana faruwa wa idza tufi'a nuruhu da'ufa wa naqasa in ko aka aka taushe aka kashe hasken to dawofa sai hankalin yayi rauni sai ga mutun gashi nan da girma fankan fankan amma hankalin shi rage ne saboda sabon Allah kuma wannan kasa kuma hankalin ma sai ya rubu inda yana da hankali sankansis sai ya dawo set kaga ai an samu tawaya saboda mi sabon Allah subhanahu wataala sai dinga abubuwa irin na irin sai ga ana masa dinga masa uzuri shi yasa in mutum yana sabon Allah to to dole sai ka dinga masa uzuri saboda hankalin sa ragagge ne mahaukaci mahaukaci ne shi malaci wa qala ba'd as-salafi wasu daga cikin magabata suke cewa ma asallahu ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluhu ba wanda zai sa mu Allah face sai hankalin sa ya gushe wa hadha zahirun wannan abu abili yake bayyane fa innahu law hadara aqluhu da za a abin zai isa a hankalinsa lahajazahu anil ma'siyati da ma'ana kamar da hankalin ya yana yana da hankalin yana tare da shi to da ya hana shi sabon Allah kuma ta da me sabon Allah akwai hankali tare da shi to da hankalin bai bari shi yayi abin da bai kamata ba yanzu misali jama'a duk mutum mai hankali dai ko bai zauwa ya sa hannunsa cikin wuta haka ne kana ganin shi kuma ta yi zahi an tahi da moto ta za an dawo ko a falla ko ta maske baka wa aza hannunka kana ganin ta tayi ja in akwai hankali amma dan Allah mahaukaci zai iya ko ba zai iya ba zai iya wa Allah ya sa kun bace karatun Laka duk in ga mutum yana sabon Allah to mahaukaci ne ya haukace ne ya haukace in akwai hankalin hankalin bai barin sa lahajazahu anil ma'asiya zai katange shi da sabon Allah kun fahimci karatun ashe mahaukata na da yawa eh wasu cikin ruguna ne shi yasa shi yasa shi yasa mai tare ke cewa yace wal jununu fulunu hauka kala kala ce ai kun bace karatun yanzu ko akwai mahaukata na cikin riguna eh Allah ya raba mu da su sai yake cewa wa huwa eh wa huwa fi qabdatir rabb ta'ala domin shi yana cikin damka ta Allah ce wanda Allah ya danka malan akwai mafita aw ta ta qahrihi ko yana karkashin ikon Allah wa huwa muttali'un alayhi shi kuma Allah yana tsinkaya yana lekansa wa fi darihi yana a cikin nasa ala bi satihi akan shifidarsa wa mala'ikatuhu shuhudun alaihi mala'ikun Allah suna kallonsa suna masu shaida a kansa na ziruna ile suna ganin duk abin da yake aiwatarwa wa wa'izul qur'ani yanha ga kuma alqur'ani yana musu wa'azi yana hana sa qur'ani ya ce a barka za a barka za a barka za haka ne wa wa'izul mauti yanha wa'azin mutuwa matar mutuwa matar masa wa'azi wani kun taso tare da shi ya mutu wani kun yi abota kun yi kuna kasuwanci kasuwa ya mutu wani kun yi firinar da shi yanzu babu shi wani college babu shi wani university babu shi wani ma'aikata ku babu shi duk wannan ba wa'azi bane jama'a wannan wa'azi ne wani a unguwarku yanzu dan Allah kowanne ya tsaya ka tsaya ka duba da ka taso a unguwar a garin a unguwar kadai akwai datti za shekara 20 baya ka san su ma har kyau suke baka ta kuɗi amma duk suna ina sun dahi yanzu ba ko ungo da irin datti za mai shekara saba'in sai kawo ya ka same shi ba shekara saba'in tamanin sai kai daga da ket da kuma duk titi zaka ga akwai datti da in zai ta yabi diyarsa ya jawo ɗansa a taimaka masallaci yanzu duka wa'annan latti zawon sun tafi sun bar matan shi wannan ba wa'azi ba ne mutuwa tana taimaka mutane wa'azi makabartar kuma kullum karuwa take yi ina fa in gaje makabarta sai ka tara can ne ake buso yanzu fa duk an an canye wuri ana ta tafiya kuma kullun kai ne ake yi wannan ba wa'azi bane shi mai saban Allah fa wa'azi mutuwa tana masa wa'azi fa an doke wani an doke wani kai ma tana nan zuwa gare ka kamar da na fara cewa mutuwa ba iska ka take ba kai ne kake haduwa da ita eh kawai accident ake yi da mutuwa ita accident ne ake yi da ita mutuwar ba zawwa take da iska mutum ba a haduwa take da ka taho kana gudun ta tun ta taho sai ku haɗe sai ta taida Allah ya samu cita da imani bala ce wa wa'izul mauti yanhahu mutuwa tana masa wa'azi wa wa'izun nari yanhahu wuta ma tana masa wa'azi wallahu yafutuhu wallazi yafutuhu bil ma'sati min khairi dunya wal akhirati ad'afu ad'afi ma yahsulu lahu min as-sururi wal ladhati biha bala ce abinda mutun yake yake rasawa abinda mai sabon Allah yake rasawa dalilin sabon Allah subhanahu wataala na alkhairin duniya da alkiyama linkin balinkin ne yake samun sa yake samu na jin dadi da kuma moruwa ma'ana abinda mutum yake samu a cikin na abinda kake sa'ar kake rawa da suna alkhairai mai sabon Allah abinda yake rabuwa da shi na alkhairan duniya da alkiyama idan akwanta da daɗin da ke samu cikin sabon Allah kamar an yi triple linkin ba linkin ne na abin da ke samu na jin daɗi yanzu mai shan giya duka ɗan daɗin ta gaba ɗaya in ma akwai wani daɗin ne kawai lokacin da yake cikin kwalɓewan ne yana ƙarewa kuma ba wani daɗin mazinacin yana ida zina kuma ran shi ɓaci yake ko barawan yana sato je sai da sai ka dama ban sato ba haka bane abin jika ɗari biyar ka sato ka sai da shi jika ɗari ka san da ka ko asara Allah ‘yan iska suna da yawa ƙasar nan. Allah ya ruwa muna asiri, Allah ya rufa muna asiri. Mala yake cewa, fahal yuqdimu alal istihanati bi zalika kullihi, yanzu shin wannan ya cancanta a tozartar shi gaba ɗaya akan abin da bai taka kara ya karya misali, sai a ce ga abin da in kai in kai za a baka jika ɗaya, amma wannan abun in kai za a baka jika ɗari, kuma duka aikin guda ne. kuma za kuma lokaci ɗaya zaka kai lokacin da zai dauke ka kai wanga na jika shi zai dauke ka lokacin shi na jika kai na jika da misalin sai a ce cikin aikin awa ɗaya ne zaka yi in kai za a baka jika ɗaya ga wani aikin awa ɗaya in kai za a baka jika ɗari kuma dukkan kaga tamkin ɗaya ne ko kuma duka kimar aikin guda ne da Allah wanne za ka yi na jika ɗari ko to mala ce yanzu mutum zai barbu da jika ɗarin kana ganta kuma ka kuma jika saboda Allah ai ka sa kowa wancan sagarci in ba hauka ba da rashin hankali da tsamsul basirati kana ganin jika ɗari ina kai ina jika ɗaya mun baita kamar gani a ce maka ga gida tuwa shambur tuwa dush enter da sal'a manje da kizin da wacece biyan karole kuma ga gidan laka shambur an tire kushe ne babu wuta babu ruwa nan kuma ga ruwa ga wuta mun baita to sai a ce ka zaba dan Allah kuma kyauta za a baka wani zaka zaba dan Allah duk mai hankali zai zabi wannan ko amma akwai mahaukata da dama suke zabar na lakan ina ba da kun fahimta walillahi almasulul a'la malaki ce to yanzu shin hankali zai yarda mutun ya gabatar da abin da bai kai ka ba akan abin da yake bai girma wal istighfab bihi zu aqlin salim yanzu wanda ke da hankali lafiyayye zai yarda yayi wasa da shi bai yiwa bai yiwa abdurrahman muhimminci dawa eh 45 za mu tsaya mala ya ce wa minha na sha tara na so mu kare shi wa minha na daga cikin tasirin saban Allah abu na shirin kenan na sha tara anna dhunuba idza takasarat tubi ala qalbi sahibiha zunubi saban Allah in yayi yawa yana toshe zuciyar mai yinta kun bayyana kamar yana yana yana yana kwandane yana blokekin zuciyar mai yi ai mun san bloke ko to saban Allah yana bloke kin zuciya fa kana min al-ghafil sai da mun cikin rabka sai da mun to kasalalle sallar subahin ba shi sai karhe bakwai ba ruwa ne da ai zuwa wajen wa'azi ba ruwa ne da zuwa makaranta ba ruwa ne da duk wani aikin alkhairi sada zumunta sadaka duk bai da ita amma shine wajen kwas shine wajen lido shine bakin ektaga shina shina karkarka kasan yanzu abin da ke malawa baki ka gane mutane ba hukata wallahi na da yawa wallahi alazim mutane mahaukata da yawa ya kamata hukumar ta kokari ta ta awayar mutane da kai a fitar da su da cikin du sai ga mutum gashi nan kana kanin shi kamar kamili mai hankali sai ga shi baki ɗan akwaku kale kale ya dan tsaya ya yi fakin mota ko moto wani ma hawa da hurhurarsa yana ta karkare karkare yana ta dube dube kai ka sa ka ku tsawo sakarci wallahi Allah ku tsawo sakarci in ba da damsul basirati ba kai maza na ta neman kuɗi kana tsakar kana tsakar karkar kare ba la tashi zuwa neman kuɗi kawai Allah ya rufe mana asiri to saban Allah in yayi yawa yana jayo ya rufe zuciyar mutum sai ya bloke kinta sai mutum ya zama cikin gafala sai mutum ya gafala duk wani aikin Allah ba a samu shi amma da an tashi ba tsaya su ne gaba kama qala ba'du salafi kamar yadda wasu cikin magabata suka ce fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah da Allah ke cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah ce a'a abunda suke aiwatarwa ne yayi tsada a zukatan su ai kala huwa dhanbu ba'da dhanb shi zinubi bayan zinubi ma'ana zinubi bayan zinubi shike sanya watan zuciyar mutum ta yi tsatsa fiye da yadda karfe in ya jima cikin kasa yake yin tsatsa ai kun ga da karfe yake ko idan karfe ya jima cikin kasa in ka fitar da shi ya yake za ga shi yana da tsada ko to idan sabon Allah ya hau akan sabon Allah a cikin zuciyar mutum yana sanya zuciyar ta zaman to ta yi ta yi tsada dama kun ba shi karatun malai cewa qala al-hasnu asal ba sai cewa huwa dhanbu ala dhanbi hatta yu'mi al-qalb yu'mi al-qalb ai sabon Allah ne da mutum yake kuma bai tuwo ba sai ya ƙara wani bai tuwo ba sai ya ƙara wani bai tuwo ba sai ya ƙara wani dama mun karanta cewa sabon Allah yana jayo yin sabon Allah ko har ta kai inda zuciyar ta makance sai zuciyar ba ta ganin gaskiya zuciyar ta zaman to ba ta jin gaskiya ba ta shawara gaskiya ba ta alfahari da gaskiya kullum tana tare da ƙarya tana musu da da gaskiya tana jayayya wa qala ghayruhu wasu suke cewa lamma kasratu dhunubuhum wa ma'asihim ahatat bi qulubihim suka ce lokacin da zunubi da sabon Allah ya yawaita sai ya kewaye zuciyar baki daya sai ya atake kin zuciyar sai ta lalace wasu haza mala ce tushen wannan annal qalba yasda'u min al ma'siyati fa idza zadat galaba galaba sad'u hatta yasira ranan zuciya yasda'u tana lalacewa tana gurbacewa irin yadda kwai yake lalacewa in ya jima adam yake yi sai ya gurbace lalace ko to haka zuciyar tana lalacewa idan kuma ta ƙara lalacewar sai zamanto har abin ya zamanto tsatsa sai abin ya zamanto ya zamanto rashin lafiya thumma yaghlibu thumma thumma yaghlibu sai kuma tsatsa ta yi yawa hatta yasira tab'an har ya zamanto dabi'a ya zamanto ya ya dabe ya rihe wa quflan al-qufd shine kire makulli wa khatman kuma wani zamanto wani hatimi kashe da duk zuciyar ba inda za a shige ta jama'a wai ku kusa akwai mutanen da wallahi alazim in ka sa qur'ani shi shi fa ya kunna qur'ani a sallar sanarin da Allah bai iya ba in kuma kai ka sa alqur'anin kana saurare kuma gane ki ka takura masa sai ya ji kamar kana kunna masa wuta kuma ba wani aljini tare da shi ba wani shedanin aljin shine aljedanin ta kansa akwai wani da ke bai taba zauna ya kallon awa wa'azin awa ɗaya ba amma sai ya share awa uku yana kallon indiya in ta kare a saka wannan indiya in ta kare a saka wannan indiya amma wa'azi na awa ɗaya bai taɓa kallo ba akwai wanda bai iya zauwa ya jira masallaci na minti biyar wallahi in ana wuce minti biyar sallah ma sai ya canza masallaci ta ka ai su malam wani sun jima sun jima ake cikin sallah ya bi so sai ina ne dan jirgi so ya ya gane dan jirgi sai ta dan jirgi kawai inda ake shashaba ba kawai liman bai ma dagowa ya ta yi sami ya ta yi kawai ya ja su zuwa jahannama Allah ya sauke kaga wannan me yake kawo wannan abun sabon Allah ne amma mutum mai imani wallahi in ana in ana in ana abun nan in ana ana karanta dogon ana gajeren karatu ma jin yake kawai kamar ana bata masa dare yafi so a dinga cewa shi yasa kaga hufaz su sai su sai su eh sallah kawai su yi suke su ga dama zuwa ga manzo Allah ba in yazo sahabban nan su natsuwa suke ba ba wanda taba koshi da sallar manzon Allah sallam ba wanda taba kosawa da ita wani zubacin zai zo ja dogon karatu ga dadin soji kuma ga dadin tilawar kuma sun san ma'ana sun san abin da ake faɗa sai a natsu shi yana ƙara ma yana ƙara natsuwa ne saboda ya san abin da ake faɗa Allah ya rufa mana asiri to sai da zamanto ta liƙe sabon Allah yana liƙe zuciyar mutum har ya kasa mai jin wa'azi da an sa wa'azi ka agudda agudda sai ji kawai an da wa'azi na ba bai zuwa amma da an ce wani balo ce wani kokowa wani active ne zai tsayi da su ake yi ma ce fa yasiru alqalbu fi ghishawa sai zuciyar zaman to cikin gishawa cikin bata cikin yana wa ghilafin da kuma wani makari da gaskiya ba ta iya tunkarata fa idza hasala lahu zalika in wannan ya faru da mutum kuwa بعد الهدى bayan shiriya wal basiratu da kuma basira in akasa sai abin ya juye fasara alahu asfalahu sai sama ta komo ƙasa ƙasa ta koma sama idan mutum hakan ta faru da shi bayan da mutum ne fahimta yana kan hanya yana yana ji zuwa wa'azi ana ayyukan alkhairi da shi in ya aura saban Allah kuma to sai al'amarin ya juye sai zama to duk aikin alkhairi baya shawarsa baya shawar duk wani aiki na alkhairi sai zaman to kawai sama ta komo ƙasa ƙasa ta koma sama abin da yake shawa shine sabon Allah subhanahu wata'ala fahira idan ya tawallahu aduhu wa yasuquhu haythu arada to daga nan kuma sai makiyinsa shedan sai ya samu damar gidakin sa sai zaman to kamar tele ce anten ce parabol sai yadda kaga dama sai shanki da kake so zaka kalla ko to sai shi ya zamanto shi ke gida kisa zuwa ga duk abin da ya ga dama sai zamanto shi baya da baya da shamaki da duk sabon Allah kowane iri ma zai iya aiwatarwa saboda zuciyar ta lalace kuma ga wanda ke koman da ma akan zuciya shine shedan Allah ya kare mu na ya kamata mu kwana kenan ko yau an zura da karatun aiko wannan zai yau karatun masha Allah eh yayi yayi yawa yayi yawa ba dogon sharhi ai malamin da karatun yayi ana sharhi da yawa almuhimu da fahimta kuma a gane Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara zukatanmu nan za mu kwana sai wani sati in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh